yake tserar da ku daga duffan kan tudu da kuma duffan teku fi asfarikum a yayin da kuke yin safara kuna tafiya hina tad'unahu a yayin da kuke kiransa tadarruan kuna masu kankan da kai a lokacin gare shi mutadarri'in kuna masu rusunawa khufiyatan har ma kuna kiran ubangiji cikin sassauta murya taquluna kuna cewa la in anjana idan har Allah ta'ala ya tserar da mu lamun inna lamu qasmin ne a wata kira'a la in anjaytana ai Allahu shine zai zan fa'ila min hadhihi daga wannan az-zulumat wa shada'id wannan dufan da wannan tsananin da muke ciki lanakunanna minash shakirin lalle zamu kasance daga cikin masu yin shukra ai al-mu'minin wanda za su imani nan Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin cewa ko da waɗanda suke kafirai ne idan suka fada cikin tsanani Allah subhanahu wata'ala suke kira domin ya tseratar da su daga cikin musibar da suka fada ba sa kiran wani sai Allah maɗaukaki domin sun san duk wanda za su kira ba zai amsa musu ba wanda duk za a kira sai ya zamanto tamkar matacce ne in tad'uhum la yasma'u du'aakum wala in walau sami'u mastajabu lakum da za ku kira su ba za su ji kiran da kuka yi ba kuma inda ma a kaddara sun ji ba za su iya amsa muku amsawa ta biyan bukata ba to she saka dukkan wanda yake kin Allah idan har ya fada cikin musiba to a lokacin kuma ba sauran fa batu Allah din yake komawa gare shi to Allah madaukaki ya nuna cewa hatta su kafiran in za su kira Allah suna tadarru'i suna kankan da kai za su rusuna ma Allah subhanahu wata'ala a lokacin da suke neman ya biya musu bukata kuma suna kiran Allah subhanahu wata'ala khufiyatan wani lokaci a cikin zucima za su kira Allah ko kuma suna sassauka murya tare da ladabi har rantsuwa suke yi in har Allah ya tserar da su daga wannan musiba za su zan daga cikin masu yin shukura shukura ba wai mujarradan su ce mun gode ba a'a shi yasa nan aka fassara lanakunanna minash shakirin ay almu'minin za mu zan daga cikin mu'mine masu yadda da dokarka mu aikata abin da kake so domin lalle hakikanin shukra shine bawa ya yadda da abin da yake na Allah subhanahu wata'ala kuma ya dage wajen bin dokar Allah wannan shine shukra mujarradin fadi da baki ba ta zamantowa shukra cikakkiya har sai lokacin da mutum ya hada ta da aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka saukar masa da idza jaa nasrullahi wal fath sai ya dage yana ta bautar Allah saboda ishara ne aka masa cewa to fa ajalinka yazo ka gama assignment yanzu abinda Allah ya ce masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai ta yin tasbihi kana neman gafarar ubangiji annabi sai ya dage a lokacin yana yawan cewa wato subhanallah Allahumma gafirli subhanaka Allahumma Allahumma gafirli ummul mu'minina Aisha tace annabi sai yawaita fadin wannan a ƙarshen rayuwarsa kuma a wata ruwayan sai ya dinga tsayawa tsayuwar dare har sai kafafunsa sun kumbura saboda tsawon tsayuwar da yake yi har take cewa ya manzon Allah me yasa kake yin haka kai ku alhali Allah ya riga ya gafarta maka abin da ya wuce da wanda zai zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada baki yace mata ya Aisha afala akuna abdan shakura kuma bana zambawa mai shukura ba to kaga wannan hadisi umda ne da yake nuna mana ashe shukura akan ni'ima shine ka dage wajen bautar Allah abinda take nufi Allah ya gafarta maka ai abinda Allah ya faɗa cikin suratul fath da Allah madaukaki ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah ya ce ya gafarta masa gaba da baya in har akwai kuskuren da ya ma ba komai yanzu an kankare masa sannan kuma dan ya cika ni'imarsa a gare shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan ni'ima ta cika don ya ce wa yutimmu ni'matahu alayka ya cika ni'imarsa a gare ka ni'imar kuma sai ta yaɗo ba ga annabi ba har ga al'umma baki daya Allah madaukaki ya saukar masa a mawkifin Arafa da Allah madaukaki ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kaga wa yutimmu ni'matahu alayka sai zamanto ni'imar an cika ta ba ga annabi ba har ga al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da Allah ya masa to don haka annabi sai ta dage wajen ƙara godiya ga Allah sai fassara mana a aikace cewa ashe shukra yadda da abin da Allah ta'ala ya faɗa da kuma bin Allah to nan da suka ce la in anjaytana a wata riwaya la in anjaytana a wani gu nan kuma a wannan riwaya la in anjana min hadhihi duk da ana nufin Allah din ne in har Allah ya kubutar da mu daga wannan musiba lanakunanna min ash-shakirin suka yi rantsuwa zamu zama masu shukura kenan zamu yadda da abin da da basu yadda ba kana kuma za su aikata biyayya ga Allah irin yadda dadin basu yi ba suka juya baya kaga sai suke wannan alƙawarin wannan kuma ɗabi'a ce mafi yawancin lokata ta mutum duk yadda mutum ya kai da juya baya ga dokar Allah a lokacin da ya fada cikin tsanani sai kaga ya koma ga Allah din har ma sai ga ya rusuna sai dinga inda misali arziki ne da shi yanzu arzikin ya kubuce to sai kaga sallah ayyukan alheri yawan askar da makamantansu saboda yana roƙon Allah ya dawo masa da wannan ni'ima in mulki ne to sai kaga mutum kuma ya dukufa yana ta bin Allah saboda yana fatan wannan mulkin ya kuma dawowa akasari idan mulkin ya dawo ko ni'imar ta dawo da yawa kuma sai kaga sun gaza cin jarabawa saboda sun ta'allaka she saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutane yin bakance saboda shi bakance ka samu Allah sharadi ne ba a so ka samu Allah sharadi a cikin ibada idan zakai kayi ta kawai daga zuciyarka ka yadda ne kake so kai bautar ba wai ka samu Allah sharadi in ka mun kaza zan yi kaza ba shi yasa annabi ya ce inna ma yustakhraju lahu min al-bakhil kawai ana karbowa abu ne a wajen marowaci game da me game da bakance da ya Allah idan har kaza din ne ya faru to lalle zan yi sadaka in dai har wannan kwangilar ta ko benefit din nan nawa ya Allah in ya fito kaso kaza zan yi sadaka da shi mutum ya bakance to kenan yayi ma Allah sharadi idan har wannan ya fito tukunna sai Allah ya masa yayi in Allah bai masa ba zai yi ba ko ya ta'allaka wani abu wannan shine ma'anar ala ayi halin bakance kuma idan mutum yayi ya zama to masa dole to ba a so a kullum ka samu Allah sharadi akan wani abu a aka roƙi ubangiji ta'ala da rahamarsa kaga nan suka ce la in anjana wata ruwaya la in anjaytana min hadhihi ashe kenan in Allah bai kubutar da su a wannan musiba da tsananin da suke ciki ba ba za su san sun yi shukura ba kenan to tunda suka ta'allaka kuma akan haka to shi yasa sai su gaza cika wannan alwashin da suka yi to ba a so mutum ya dinga yin irin wannan shi yasa Allah ta'ala nan sai ce kulillahu yunajjikum minha to ka sani cikin wannan tsananin da suka fada ka ce musu Allah subhanahu wataala ne yake tserar da ku yunajjikum ko yunjikum bi takhfif minha daga gareta wa min kulli karbin kai daga kowane irin takeici ma da kowane irin takeici Allah subhanahu wataala shine yake ai shine yace ghammin da karbu da ghammu da huzunu da bathu duka waɗannan ma'ana ɗaya ne so duka suna nufin kunci ne ta abinan jin rashin daɗi takaici da makamantansu to Allah ta'ala shi yake kubutar da mutum ai shi ne yake wato kashifal hammi wal gammi ko Allah shi yake yawa mutane duk wani tashi kunci yake yawa mutane duk wani matsatsi da suka fada ba mai tserarwa in ba Allah ba to ka gaya musu ai dama Allah shi yake wannan ko kun sanya masa sharaɗi ko ba ku sanya masa sharaɗi ba Allah shi ne yake wannan in za ka roƙi Allah karka samun sharaɗi roƙe shi saboda yalwar kyautarsa roƙe shi saboda yalwar rahamarsa roƙe shi saboda shi ubangiji ta'ala wadatacce ne ai kaga zannun sai ya nuna mana yadda za shi bai sanya sharadi ba ya fada cikin kifi ya haɗiye shi wa zannuni idh dhahaba mughadiban fanada fi dhulumat yace Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kawai shi roƙon ubangiji yayi kuma al-i'tirafu bidh-dhanbi ya nuna cewa yayi laifi dan haka yana roƙon ubangiji ya yafe masa ya kubutar da shi bai samu Allah sharadi cewa la yan anjaytana min hadhihi la akunanna min at-ta'iin ko abin da ya kama da haka ba to qulillahu yunajjikum minha ko yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikuna dama can Allah shi yake kubutar da ku daga kowane irin kunci da tashin hankali sannan kuma ku kuke yin shirka ma'ana ana nuna ai gabanin su samu Allah wannan sharadin ko su wannan alwashin sun fada cikin shada'id kala kala kuma Allah ya kubutar da su amma ba su daina yin shirkan ba kaga tun anan ana ishara kenan yanzu ma ba za su cika alƙawarin alwashin da suka yi ba mun fahimta ثم أنتم تشركون الله تعالى يجي قل كجيا مسو هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الله شيني فمي إيكون نن على أن يبعث عليكم عذابا akan ya aiko muku wata azaba ya kawo ta nakira ta iya daukan kowane irin nau'i min fawqikum daga bisanku minas sama'i ma'ana ta zo muku daga sama kal hijaratu wasaiha ko a watso muku duwar wasu irin yadda aka watsa wa mutane annabi ludu ko asaiha a sanya muku tsawa wasu malamai suka ce asaiha wato abin da ake nufi min fawqikum ay arwih wa tufan wato Allah ya jeho muku iska iska daga sama take zuwa ko kuma a sanya muku ruwa ruwa mamako ya zo shi ya zamanto nau'in azaba imma ya halakar da mutane ko ya halakar da dukiyarsu duk lokacin da aka baku ruwa sama da bukatar ku to sai ya zamanto muku matsala amma aka baku ruwa bi kadarin ma'lum to to anan sai ya zamanto muku ni'ima amma idan aka baku shi mamako sama da bukatar ku to zai iya zamanto muku azaba azabar kala kala ne kaga dai in ya rushe wa mutane gidaje a irin wannan zamanin a yanzu misali musamman a kasan nan ruwa ya zo ya rushe gidaje aiki ya samu jama'a ruwa ya zo ya lalata musu amfanin gona ai kaga nan ma azaba ce balle kuma a ce ya hada da kashewa rayuka ko dabbobi su mutu duk waɗannan nau'i ne na azaba kai ya katse wa mutane hanya ma shi ma nau'in azaba ne ko ba haka ba hanya ta yanke ka saba biyan naira dubu uku zuwa kano sai aka ce sai ka biya dubu shida ko saboda sai an yi kewaye ko dubu bakwai shi ma azaba ce wannan da nan ya je da dubu goma ya je kano ya dawo har da kudin abinci to yanzu aka ce dubu goman kuma babu sai ka nemi na dawowa shi ma nau'in azaba ne kaga ruwa ne aka bamu ba ma mai yawa sosai ba amma an bamu shi sama da bukatan mu ne an bamu shi sama da bukatan mu to don haka Allah subhanahu wataala zai iya jaraban mutane da irin wannan ko ya zamanto an kawo mutane iska iska ya take zuwa kamar misali yanzu wanda suke wani gefe can abinan kasashen turai ko gefen asia ai kaga su wanda suke bakin teku ta nan musamman can wannan yankin atlantic da gefen indian ocean su suna yawan samun irin wannan iska na guguwa an ba da ruwa ya zo america da wannan kasashen abin duk dai gashi nan wannan shi ma duka nau'i ne na azabar kaga ya fada cikin ma'anar min fauke kuma sama ta zo da ruwa mai yawan gaske kuma ta zo da iska mai tsananin ƙarfi ta rushe ababe ta burkita har jiragen sama ko ya lalace to azaba ce aka ce Allah fa yana da iko ya aikata haka yana da iko yayi amin ta ce arjulikum ko kuma Allah subhanahu wataala ya aiko muku azaba ta ƙasan kafafunku bil khasfi wato Allah ya sa muku girgizan ƙasa ka girgizan ƙasa musiba ce wallahi mutum ya rasa wajen gudu fa ka rasa wajen to ƙasa ce ina ga darar ka yake takawa to in tana tsagewa can inda ka gama gudun naka kaje sai ga ta sake darewa wasu gidaje sun fada wasu ka juya baya ce akwai tashin hankali a ciki wallahi alazim Allah ka raba mu da musiba to fa Allah yana da iko kuma har yanzu Allah yana aiwatarwa sassa sassa sassa a duniya dan ya nuna wannan kudurar tasa fa tana na mustamirra ce ila yawmil qiyama kai mustamirra ce ila al-abad saboda siffar Allah ba ta karewa batta da farko batta da ƙarshe to huwal qadir Abdullahi ibn Abbas sai fassara da kuma mujahid almajiransa suka fassara nan wajen huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban sai ci as-salatinu zalama min fawqikum kenan yab'atha alaikum azaban min fawqikum sai ci as-salatinu zalama Allah yana da iko ya aiko muku azaba daga samanku sai Abdullahi dan Abbas sai fassara cewa ya sa muku azzaluman shugabanni suna kanku bayar da kuka iya da su eh ba yadda kuka iya da su sai abin da zai gada kuma duk ba ku isa yin kome ba su ƙara kudin fetur su sake ƙarawa su samu ku haraji ba yadda kuka iya ko ku fito ku yi haushi ku yi haushi wai za a yi zanga zuwa abin suka koma gefe suka ma ɗaya kuɗi har sai ya gaya muku mu kuɗi za mu ɗiba mu tafi mu je mu sha muna cin abinci da iyalanmu muna hutawa ko kuma kuna shan rana kuma hakan ta faru as-saladinu zalama azaba ce daga Allah irin wannan azabar tana samun mutane ne saboda abin da suka aikata bima kasabat aidin nas liyuzikahum ba'sa allazi amilu ko ba'd allazi amilu la'annahum yarji'un ko dan adawo a rike izina a daidaita to Allah yana da iko fa mutane azabar Allah tana da yawa shi yasa yace inna la shadidul wato abin zuntikam ya siffanta kansa yace zuntikam wato ma'abucin intikami ne ma'abucin ramuwa ne shi Allah subhanahu wataala yayi azaba akan abin da aka yi in har ya ce in an aikata kaza zai yi horo to Allah baya fasawa sai dai in ka nemi solace a wajensa ka koma wajen Allah din da neman sulhu ka nemi tuba ka daidaita al'amar inna batasha rabbika la shadid aw min tati arjulikum dan abbasin yace al'abidu su a sanya maka muggan bayi bayi ne a ka amma bayi da ka iya da su ko kuma a nan sai a ce kai a matsayinka na shugaba da yake yanzu bayin sun karanci ko a ce a matsayinka na shugaba sai a sanya maka rikitattun jama'a da kake shugabanta sai ka yi can su su can ka rasa yadda za ka yi ka taro su shi ma azaba ce eh azaba ce ko kuma ɗaiɗaikon mutane sai a sanya muku 'ya'ya kangararru fitinannun 'ya'ya ko a sa muku fitinannun mata min ta min min fawqi min tahti arjulikum ne ma'ana ya dauki ma'ana ai ta kasan ku azabar tana iya zuwa ta kowane gefe kenan abdullahi dan abbas yake son nuna mana ko ta sama ko ta kasa ba sai ma'ana hissiya zahira cewa ruwan sama ya sauko ko kuma a shafe ku ba azabar Allah nau'i nau'i ne wallahi ka je ka sha wahala wajen neman kuɗi lokaci guda dan ka sai fatal ya yanka maka wani abu ko ba a yi mutum ya sha wuya yana ta tattalin kuɗi ɗansa idan ya zo ya yanka masa wani abu sai ya sa masa ciwon zuciya kuma gashi Allah ya sa masa san ɗan eh yana sansa azaba ce ita ma Allah ka tsare aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an ko kuma Allah subhanahu wataala sai ya garwaya ku a matsayin ɓangarori me ake nufi abinan iltibas wato ya ce ai auyal bisa ku ya cakuɗa ku shi'an ɓangarori jam'i na ashi'a wato firakan ku zamanto daban-daban in kun zama daban-daban ai shi'an firkan mukhtalifatal ahwa' abin da kuke sha'awa ya zan ya bambanta wannan bangaren ga abin da suke sha'awa wancan bangaren ga abin da suke sha'awa to in ku aka samu bambanci a cikin abin da ake sha'awa kuma aka samu naza'i wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd sai girgima ta tashi sai Allah ya dandana masashen ku gafin sashi ɗaya su dinga sabotaging ɗin ɗayan wancan ɓangaren ya sabotaging wannan in ma ba fito yaƙi kai tsaye ba a dinga cinkunan bayan juna wannan bangaren ya cinkuni bayan waɗancan waɗancan su masu cinkuni bayan waɗancan kuma kome ya kasa gudana yadda ake so rayuwar ta zamba ta yi daɗi ko kuma mafi muni ya zamanto a zo ana yaƙe-yaƙe a tsakani a ɗan abin da bai taka kara karya ba yanzu kamar misali harbul ba'uth ko da yake wannan ya faru ne matan zamanin jahiliya yaƙi ne ake shekara saba'in ana yin sa a cikin larabawa tsakanin ƙabilu guda biyu kuma ba komai ne ya kawo wannan abun ba sirdi ne na raƙuma haka kashe mutane dubanni to a kaga wannan duk musiba ce Allah ya jefa wa mutane duk da wannan ya faru ne zamanin jahiliya to an sun ma ana yin irin wannan wanda mutanen da suke cewa katilan makatulan ko ai suna nufi alqatil wal maqtul shi ne suke cewa katilan makatulan wato kisan da yakin da babu dalili wannan su kashe wannan wannan su kashe wannan yanzu haka shaidan in yayi niyya in yayi Allah tsare mu da sharrin shaidan sai ya kururuwa shikenan sai a ce tab ai ana nan hanyar inugu ai an toshe jama'a ko a ce wai ai gari kaza ana nan an yi kaza mutane kaza an abin sai ya dauko hoton ƙarya ga wasu a cikin jini jina jina sai ya posting ko waɗansu kuma daga sun ga wannan shikenan sai su ce to sai su tarna su hanyar sai su fara kisa kaga ba abin da ya faru yanzu gashi an sabbaba su na gefen can sun fara su ma waɗancan shi kenan sai su fara sai kuma bayan an gama kashe-kashen sai a gashi zancen duk ba shi ya tushe duk yana faruwa tufa wannan iko ne na ubangiji domin allah ya nuna wa bayi idan sun bin allah saboda duniya to sai allah ya so duniyar ta zamanto mai daɗi a gare su amma in ba haka ba rayuwar sai ta zamanto babu albarka a cikinta babu nishadi babu kwanciyar hankali wa yuzika ba'abakum ba'sa ba'ab bil qital qala sallallahu alaihi wasallama lamma nazalat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauka yace hadha ahwan wa aisar wannan shine yafi sauki wannan shine yafi sauki wato a ce mu yaƙi junan namu shi ya fi sauƙi a kan a ce azabar Allah ta zo mana daga sama ko daga ƙasa saboda ita ba ta spayarin ɗin jama'a in har Allah ya nufin kawowa azaba daga sama ga jama'a a dalilin laifinsu to baya kyale su waɗanda za a tsere sai kawai da suka imani haka sunnar Allah take sai ce wa an jena alladhina amanu wa kanu yattaqun wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin haka za ka ga ayoyin ƙur'ani sai a nuna gaba ɗaya ba a rage kowa ba fahaltara lahun min baƙiya to wannan annabi ya san cewa in azabar Allah ta zo a dalilin laifi daga sama ko daga ƙasa Allah baya bari to sai ya ce a na ƙarshen wai zika ba'adakun ba'asa ba'ar yanzu nau'in azaba nawa aka faɗa guda uku ko dai daga sama ko daga ƙasa ko kuma a garwaya kuku ta rigima to sai annabi ya ce wannan na ƙarshen shi ya fi sauƙi akan azabar Allah daga sama don ba a barin kowa ko daga ƙasa ba a barin kowa amma wadda za ta zan an garwaya su wala Allah za su iya fahimta su daidaita lamma nazalat ya ce haza a wani aisar ko walamma nazala ma qablahu wanda ya zo na baya kuma da ya ce qadirun huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum wa min tati arjulikum sai ce a'udhu bi wajhik ina neman tsari ya ubangiji da fuskarka ma'ana Allah ta'ala ka mana kariya wa rawa muslimun haditha imam muslim ya rawaito hadithi annabi sallallahu alaihi wa sallam hadithi ne daga amir ibn sa'ad daga babansa annabi yana cewa sa'altu rabbi Allah ya ja'ala ba'sa ummati bainahum famana'aniha na roki ubangiji na kada ya sanya yaƙi a tsakanin al'ummata amma sai Allah ya hana masa. Sa'ad yana cewa, Anna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama a ƙabala za ta yaumin min al'aliya, annabi ya je shi can tuddan Madina, ƙauyukan da suke can nesa kan tudu. To, annabi ya dawo, hatta idza marwa bi masjidi bani muawiya har sai da yaje masallacin anguwar kabilan banu muawiya dakhala annabi sai ya shiga masallacin faraka fihi rak'atay annabi ya raka'a biyu a cikin nafila wa sallaina ma'ahu yace mu ma sai muka bi annabi muka yi sallar wa da'a rabbahu tawila muka ga annabi yayi addu'a mai tsawo kenan idan mutum zai sallar nafila ya halatta zaka bi shi kai iktida'i bihi ba sai farilla kawai ba kuma sannan ita sallar nafila idan aka ida ana iya yin addu'a a bayanta ka daga hannu ka yi du'a'u mas'ala ka roƙi ubangiji wani abu sun man sarrafa ilaina sai annabi ya juyo garin faƙada sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu sa'altu rabbi thalatha na roƙi ubangiji na wasu abu guda uku fa'adani thintain wa mana'ani wahida sai Allah ya bani guda biyu amma ya hana ni daya sa'altu rabbi Allah ya halika ummati bis sana fa'ataniha na roƙi ubangiji na kar ya halakar da al'ummata da yunwa yunwa ta same su sana kasini yusuf kenan irin wannan fari da zai zo ya halakar da jama'a na roƙi ubangiji kada ya ma al'ummata haka sai Allah ta'ala ya bashi ba za a halakar da al'umma yanzu aka ce an halakar da al'umma annabi duniya ta mutu kenan wasu altuhun Allah ya halika ummace bil gharaqi fa ataniha kuma na roƙe shi kada ya halakar da al'ummata a nutsar da su cikin ruwa irin yadda ake wa annabi mutanen annabi nuhu sai Allah ya amince masa sai dai wani bangare abin ya same su amma ba dai a al'umma annabi baki ɗayanta ba wasu altuhu Allah ya ja'ala ba'sahum bainahum famana'aniha sai na roƙi ya Allah kar ka sanya yaƙi gafin al'umma ta zan a tsakaninsu su rika yaƙar juna sai Allah ya hana shi kaga wannan ya nuna kenan waɗancan guda biyu Allah ya ba mu kariya bisa addu'ar annabi wa huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum an ba mu kariya bisa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam amma aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd annabi ya roka sai ba a bashi ba wannan kuma saboda Allah ta'ala ya hukunta abin da liyaqdi Allahu amran kana maf'ula dama Allah ya riga ya hukunta sai an samu sabani a tsakanin al'umma wala ya zalo na mukhtalifin illa marahima rabbuk domin ikhtilafi a kayan aƙida shi yake kawowa ikhtilafi wanda yake bayyananne wance yana magana akan ikhtilafi ne wala ya zalo na mukhtalifin akan ikhtilafi ne na aƙida wasu ba za su gushe ba suna bauɗewa daga tafarkin da aka aiko manzanni da shi to amma wannan shine yake zamantowa dan ba na rigimar da take faruwa a tsakanin al'umma Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya وفي حديث يزو cikin wani hadisi duk da hadisi ne da'ifi wanda Imam Ahmad Tirmidhi sai rawaito shi ma daga Sa'ad lamma nazalat qala amma innaha ka'ina wa lam ya'ti ta'wiluha ba'd sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma fa wannan abin zai kasance wa yadhika ba'du wa yadhika ba'dakum ba'sa ba'd to shine ce amma innaha ka'ina amma fa wannan abin zai kasance wa lam ya'ti ta'wiluha ba'd amma fa fassararta bai zo ba tuku yana nan tafe duk da ma'anar ta tabbata sai mu wadatu da wancan hadisi shi ma na sa'ad din wanda Imam al-Bukhari ya kawo wanda mu karanta Allah ta'ala yace unzur to ka duba kaifa nusarrifu al-ayati yadda muke bayyana musu ayoyi daki daki ayinu bayyinu lahum ad-dalalati ala qudratina muke bayyana musu dalilai cewa Allah fa yana da iko akan sarrafa su yadda ya so la'allahum yafqahun domin za su yi ko la'atakil za su samu fahimta za su samu fikihu ya alamuna annama hum alaihi batilun su iya fahimtan abinda suke kan sannan na musun sakonnin Allah bata ce kaga la'allahum yafqahun eh la'allahum yafqahun ba ce la'allahum ya'lamun ba duk da ma'anarsu kusan ɗaya ne amma shi fikihu yana da wani istikhraji da ƙa'iƙul ma'ani wani abu wanda yake ɓoyayye bai fito surface ba sai ka fitar da shi ka iya gane shi sai ka fitar da shi ka iya gane shi la'allahum yafqahun fikihun kenan shi yasa yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din sai a bashi ya iya fahimtar wasu daqa'iqul umur a cikin lamarin addini yanzu misali kasashen yamma ka ɗauki amerika ita ce kangararre duniya a yanzu ko mai ɗaura yahudawa gindisi abinda suka ga dama saboda yahudawan ne suke gudanar da ita suna ga cewa komai suna da shi na jin daɗin duniya sun gyara komai don haka su babu wani abu wanda zai sha gabansu har alfahari suke ba abinda zai tsaya gaban amerika to kaga nan da Allah ta'ala ya ce qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum kuma kaga sai aka wasu malamai suka fassara arwih wa tufan mathalan a kawo muku iska mai karfi a kawo muku ruwa mamako a ƙarshe kuma sai aka ce unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun su a farfajiyan waje za su ga suna da dabarbaru da za su hango wannan iskar ma kafin ta zo kuma su ɗauki mataki ko ba haka suke ba su ma sanar cewa wata ɗaya hurricane melina za ta zo misali ne aidiyanci sunan mata suke ba ko hurricane kaza za ta zo kuma za ta zo da momentum kaza za ta zo da wannan guguwar da take zuwa da wannan tufanin da yake zuwa kuma za su ɗauki matakai duk da idan ta zo za ta musu ɓarna kuma to amma su ba za su iya fahimtar cewa ubangiji yana sako ta bane in ya so yadda ta taho ba su da iko akan da zai kawo ta ninkin ba ninki yadda duk wani mataki ba za a iya ɗauka akai ba kuma zai iya gamewa ƙasar gaba ɗaya to kaga anan fikihun ne yake ne ya fito la'allahum yafqahun su ba za su iya fahimtar wannan din ba gani suke yi a waje a farfajiya suna da wani iko da za su iya hana aukuwar ta ko su ɗau matakin da tsananin nata ba zai musu yawa ba har sai lokacin da Allah ya nufin kawo ta kuma mai tsananin da ba za su iya ba sai halakar da su gaba daya ai ishara ce da Allah ke nuna wa mutane ka duba lokacin da tsunami ta faru mana shekarun baya ko zai kai kusan shekara 20 yanzu tsunami to wace irin musi duk abin da ake yi din ya faru girgizan kasan ruwan sama na mamakon shine fa faru kuma ya haɗa ƙasashe da yawa ya halakar da adadin da ba wanda ya san iyakarta sai Allah musiba ba ta yi daɗi Allah ta'ala ya ce wa kazzaba bihi amma fa duk da haka wa kazzaba bihi qaumuka mutanenka sai suka ƙaryata game da shi ai bil qur'an game da shi al qur'ani wa huwa al-haqq alhali alqur'ani kuma shine gaskiya shine tabbataccen abu kuma shine gaskiya ai as-sidqu me yasa sai karanta game da alqur'ani kaman ai mamaki ne game da abin da suka aikata qulto ka gaya musu lastu alaikum bi wakil ni fa banzan mai tirsasawa gare akan ku ba banzan mai tirsasawa akan ku ba fa ujazikum ballantana a ce ni ne zan muku sakamako har suke ma annabi kalubale idan kaza da kaza to ka zo mana da kaza din fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin irin yadda ake annabawa a baya zo mana da abin da kai alƙawarin cewa zai same mu din wanda Allah ya ce zai samu in har da gaske kake yi to ka gaya musu kullastu alaikum bi wakil eh ni ba mai tirsasawa ne a gare ku ko na muku hisabi ba innama ana munzirun ni ne gargadi ne kawai wa amrukum ila Allah al'amarinku yana nan ga Allah وهذا قبل الامر بالقتال malai ce amma fa wannan kafin ayi umarni ne da yaki lokacin da ake umarni da yaki asalin yaki an yi umarni ne gare shi saboda kariya shine asalin jihadi a musulunci asalin yaki an yi shi ne don kare kai daga baya kuma sai aka faɗaɗa masa hukunci uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله to kaga wannan aya ita ce ta fara zuwa ta bada izinin ayyaki sai aka faɗi dalilin da yasa aka bada izinin saboda an zalunce su bi annahum zulimu saboda an zalunce su kuma Allah ta'ala sai ya ce su ne wanda aka kore su a garuruwansu ba da wani dalili ko don sun yi wani laifi ba illa an ya kolo rabbun Allah sai don kawai sun ce ubangijinmu shi ne Allah mu zan bauta Allah ba za mu bauta kuma ka ba shi ne kawai to sai aka izini amma daga baya kuma sai aka faɗaɗa akan a yaƙe su qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa daga baya ma sai aka ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hamsa kaga sai aka bada wannan izini وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الركاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق وإما فداء وإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها kaga wannan duk sai aka fada da abun to shine aka ce nan da aka ce ka gaya musu duk kafircin da kuke yi ni fa ba mai muku wani hukunci bane ku kayan ku ni abin nan gargadi ne zan muku to kafin a ce a yaƙe su ne shi ma kuma yakin mataki-mataki ya zo Allah ce da kulli na ba'in mustaƙar ga kowane babban labari shi ne na ba ga kowane babban labari fa da ya zo daga Allah mustaƙarun akwai matabbatarsa waƙatun ya ƙa'u fihi wa ya staƙar akwai lokacin da zai auku kuma ya tabbata ya zan gashi an ganshi wa minhu azabukum daga cikin abin da Allah ya sanya wa lokaci tabbatacce azabtar da manyan masu karyatawan sai aka fara nuna musu tun abadar kafin babbar ta zo ta kiyama eh duk abin da Allah ya bada labari wallahi zai tabbata babu almara cikin labarin Allah babu almara cikin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka idan Allah ya kashe di akan abu haka ne fa in manzon Allah ya kashe di akan abu haka ne a shiga taitayi game da kashe din Allah ko na manzo Allah ce wa sofa ta'alamun wanda yake kuma to da sannu zai sani da sannu za ku sani inji Allah tahdidul lahum wannan Allah ya musu wato kashedi ne at-tahdid shine kashedi kashedi ne Allah subhanahu wata'ala ya musu kada su ci gaba da abin da suke yi na kafirci Allah ka tabbatar da mu a kayan shari'a na'am
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسين ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون و... وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
الله تعالى يتي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا كاغا ودنن ودندا suke kutsawa cikin ayoyinmu idan an ce alkhawdu wato maganganu waɗanda ba su da tushe kuma waɗanda ba su da da kyawu maganganu waɗanda ba su da tushe maganganu kuma waɗanda suke karkatattu ba na daidai ba shi ne ke zamantowa alkhaudu shi baya zamantowa a cikin amfani da wannan ibara cikin abin da yake na gaskiya to wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kuka ga idan kaga waɗannan da suke kutsawa cikin ayoyinmu ai alquran alqurani kenan shi yasa nan malai ce bil istihza alkhawdun nan suna yin izgili game da alqurani su ce a wai ka ji kaza wai ka ji kaza suna faɗa da izgili to Allah ta'ala ce fa a'rid anhum ka kauda kai gaban su wato ka rabu da su wala tujalisuhum kada ka zauna da su koda daga cikin waɗanda suke quraishawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan je wajen su dan ya musu wa'azi wala Allah ya samu wanda zai ji to idan ya dun faro su sai ya ji suna ta yin maganganu marasa kyau dangane da sakon da ya zo da shi to a sa'in nan ya rabu da su hatta ya hudu fi hadithin gairahi har sai sun kutsa cikin wani maganar da ba wannan ba amma idan har suna izgili ne game da alkur'ani to kar ka zauna da su Allah ta'ala ya ce wa imma an yi idgamin nun na shar'iyya a cikin ma almazida in ne da ma sai aka ce imma a maida shi shadda wa imma yunsiyannaka bi fathi nun wa tashdid wa qira'a bi sukuniha wa takhfif wa imma yunsiyannaka ash-shaytan idan ma har shaytan ya mantar da kai faqa'atta ma'ahum ma'ana wato har kuma ka zauna tare da su yayin da suke irin wannan maganganu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al ƙaunin zalibi to bayan ka riga ka tuna wannan dokar to kar ka ci gaba da zama da mutane waɗanda suke azzalimai fihi wa bu'u zahir mawdu al-mudmar kaga fala taq'ud ma'ahum za a ce saboda duk da miri yake amfani da shi sai aka ce ba'da dhikra ma'ahum amma sai aka ce ma'al qaumi zalimi don a nuna wannan aikin nasu zalunci ne to nan da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr sai ke nuna mana kenan baya halatta mutane idan suna maganganun da ya saba da shari'a ka ci gaba da zama da su idan har za ka iya hana su to sai ka hana nan sai a ce mara aminku munkaran faligayyar hu biyadi in ba za ka iya hana su ba to ƙur'ani nan ya ce maka fala ta ka'ud ba da zikira kar ka ci gaba da zama da su ka ce wa in lam yastadi' fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman a nan waje an samu kaidi kenan ƙur'ani yayi kaidi ma wancan hadisin ba za ki applying ɗinsa a nan ba an ce fala ta ka'ud fa'a'arid anhum hatta ya hudu rabu da su karka zauna tare da su ai karka zauna tare da su ne wala tujalisuhum shi ya saka can aka ce wa imma yansiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra kaga sai aka alqu'ud aljulus din kenan ashe da ma shi aka hana a farkon lamar to mutane idan suna irin wannan baya halatta ka zauna tare da su to nan da aka ce wa imma yunsiyannaka shaytanu idan har shaytan ya mantar da kai asalin khidabin gawa ake yi na'am ga manzon Allah ake yi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi adh-dhalimin to kaga wannan sai yake nuna cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi mantuwa a matsayinsa na mutum mun gane yakan yi mantuwa a matsayinsa na mutum shi yasa aka masa uzuri idan har shedan ya mantar da kai hatta karatun alkur'ani Allah ta'ala ce masa ce sanu qur'uka fala tansa illa ma sha Allah ka sai ka istithna'i ashe akwai abin da shi saka hatta karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ba wai mantawa yake gaba ɗaya ba a'a kamar yadda dai kana cikin karatu sai ka ji aya ta tsaya maka wata rana haka ta faru ga manzon Allah shi da aka saukar Qur'ani allazi talaqqal Qur'ana min ladun hakimin khabir amma yana cikin karatu sai Qur'anin ya tsaya da nuna maka sifa ce insaniya annabi sai da yi da sallah ya juya sai ya ga Ubay ibn Ka'ab sai hal sallaita ma'ana Ubay kai sallah ku tare da mu ne yace nayi sallah ya manzon Allah sai annabi yace me ya hana ka mun bude me ya hana ka mun buɗi kaga annabi sai nuna nan gaba in yayi a masa buɗi to wane ubai da yin buɗi ya sani ko an shafe ayar a sai ya shiru to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ƙara ya cewa inna ma ana basharun mithlukum ku sani ni ma fa mutum ne irin ku don haka yace wato an sa kamatan sau nakan yi mantuwa kamar yadda kuke mantuwa wa idza nasitu idan hanna yi mantuwa fa zakkiruni to ku rika tunatas da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam bukhari ya kawo wannan hadisi to nan da aka ce wa imma yunsiyannaka ashe annabi yakan yi mantuwa shi ma haka ta faru a wajaje da yawa inda annabi ya manto akan wani abu ko a gaya masa wani abu sai ya manta ko kuma zai wani abu sai ya manta makamantan irin wannan to da aka idafa zuwa ga shaytan aka ce wa imma yunsiyannaka shaytanu idan shaytan ya mantar da kai to kenan wannan aya sai ta zamanto dalili kamar yadda Muhammad al-Amin al-Shinqiti yake faɗa cikin Adwaul Bayan wato cewa mantuwa tana daga shaidan ne ya ce mantuwa daga shaidan take zuwa wannan aya dalili ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wa ma an sanihu illa shaitanu an azkura dangane da yaran annabi Musa ko ba abin da ya mantar da ni sai shaidan shi ya mantar da ni yadda ban iya tunawa ba kuma Allah yake faɗa dangane da kafirai istahwadha alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah shi ya mamaye su sai mantar da su tuna Allah kuma har ilau dangane da khadiman nan guda biyu cikin suratu yusuf da yace fafkurni inda rabbika sai Allah yace me fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabitha fi as-sijni bid'a sinin to kaga nan duka wannan ayoyi da ita wannan da ke gabanmu sun nuna cewa Allah ya jingina mantuwa zuwa gawa zuwa ga shaitan shaitan ke sabbaba wa mutane mantuwa to sai tabbata kuma cikin wani hadisi wanda tabarani ya rawaito cikin al-awsat hadisi ne wanda malamai sun inganta shi daga Ali ibn Abi Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min al-qulubi qalbun illa wa lahu sahabatun ka sahabatil qamar babu wata zuciya face ita ma tana da girgije kamar yadda girgije yake zuwa ma wata bainama alqamar mubi'un it alai alathu sahaba yayin da wata yake tsakiyar haskensa sai kaga girgije sai ya zo sai ya sha makance shi fa azlama sai girgije sai hasken wata ya bai sai ya duhu eh wa in tajallat anhu adaa fa adaa idan kuma girgijen ya kau gabaransa sai kuma ya ci gaba da me sai ya ci gaba da hasken sai annabi ya kwatanta zuciya yace ba wata zuciya face tana da irin wannan wa bainama rajulu yuhaddithu id alatu sahabatun gashiya ko gushiya ko nasiya mutum yana cikin yin zance yana cikin faɗan wani abu karatu yake yi wani abu yake nanatawa ko abin da ya kama da haka shi ma sai girgije sai ya zo sai ya rufe masa zuciyar tasa in ya rufe zuciyar shi kenan sai ya manta annabi ya ce if tajallat anhu fa zakara idan kuma wannan girgijen ya kau shikenan sai ya tuna wato annabi ya bada kutance ne cewa kowace zuciya tana da irin wannan girgijen da yake rufe hasken rana abin nan mai sunanta hasken wata to shi ma tamkar haka wato akwai abin da zai iya bujiro maka a cikin zuciya sai mantar da kai abu amma lokacin da kuma abin ya kau sai ga katina sau da yawa kana son tuna wani abu abin sai gagara sai daga baya kuma ka tuno haka ne ko to kaga na annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa kowace zuciya kenan domin da wannan siga ya kawo ta umumi mamin maminal qulubi qalbun babu wata zuciya daga cikin zukata ashe kowace tana da irin wannan abin da yake sha makance ta almuhim da nan ayoyi kamar yadda Sheikh Amin Muhammad Al-Amin Shinkiti ya kawo dalili dangane da wannan aya da waɗansu ayoyi cikin Alkur'ani cewa mantuwa tana zuwa daga shaidan ne Allah ka tsare to Allah ta'ala ya ce fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi adh-dhalimin bayan ka tana kada ka zauna da mutane waɗanda suke azzalimai Allah madaukaki ya faɗa cikin suratul nisa وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستعزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم الله مدوككي يتي أن سوكر a waɗanda aka ba wa littafi a gabaninku cewa idan kun ji ayoyin Allah ana faɗan kafirci game da su ana musu izgili fala taqud ma'ahum to karka zo na tare da su duk lokacin da kaji ana izgili game da ayoyin Allah to ba wajen zaman ka bane a wajen mitin ne a a a majalisa ne ana tattaunawa sai kaji wani yayi wadansu blasphemous statements yana kokato bara a addinin Allah kare addinin Allah in kaji ayirin jaye tashi ka barkon a wajen zama ne kaji ana izgili game da masu bin Allah ko ana izgili dangane da hadisai ko abin da ya kama da haka a bar wajen ba kai babun fala taq'ud ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghairi Allah ta'ala sai ya ce innakum idhan mithluhum in ku har kuka ci gaba da zama alhali ana wannan to kun zama su ku da su duka hukuncin ku daya ku da su hukuncin ku daya to don haka ba a zama a inda ake yin maganganu na izgilin addini Allah ta'ala ya ce wa ma'alan labina yattaquna min hisabihim min shay'in ta iya yiwa wato rubuma ya shuqqul qiyamu anil kuffar kullama khadu fi da'ni an ayati llahi watakila za a iya samun kunci mutum duk lokacin da kafirai ko masu izgili game da ayoyin Allah suke yi shi kuma yana zaune tare da su za a samu wani lokaci kunci yadda ba za ka iya tashi a wajen ba haka ne ko akwai yanayin da za ka ji ana yi amma kuma tashi a wajen ba zai yiwu ba misali yanzu kama a ce wajen aiki ne ofis ɗaya kuke tare da kai da waɗansu sai suna yin waɗansu maganganu na izgili ba lallai sai kafirai ba ko a ce musulmi ne suna maganganu na izgili kuma wajen aikin ku ɗaya aikin zaka bari kuma kullun yi suke kai rahoton su kuma ba a dauki mataki ba wala Allah a ce su ne sama da kai kai kai ne kasa kaga akwai kunci ko ko kuma wata kila hanya ce ta hada ku a mota a mota ne za ku yi tafiya su kuma suna maganganun da bai dace ba ya zaka yi ko kuma ka shiga mota na yara fitsararru da suke yan foma foman nan wasu fitsararrun yara in zaka je Kano sai sa maka wakar faira ana zagin addini ana ka tobara mu ubangiji in ka musu magana su ma tsauran ido kuma ba za su cire ba watakila sauran yan motar masu ma yan fairan ne ko suna goyon bayan su to ya zaka yi irin wannan cewa zaka ce a tsaya a soke ka kwana dan gora kuma baka da kudin mota kuma ba biyan ka za su yi ba kaga larura ta same ka ko larura ta same ka ibn rajab al-hanbali yayi bayanan larurai mukhalata al-mukhalata cuɗanya da zake da mutane matakai-matakai ne sun kai wajen guda hudu to akwai wanda ba yadda ka iya da ita kamar misali irin nan da malayin ishara zuwa gare shi to faqala Allah ta'ala fi zalik Allah madaukaki sai ambata dangane da wannan wa ma'alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in amma waɗanda suka kiyaye Allah suka bi dokar Allah subhanahu wata'ala babu wani hisabin su wato ba su da wani hisabi na waɗannan mutanen min shay'in game da komai Allah bai dora musu akan su hukunta su ba tunda ba yadda suka iya da su kuma larura ta hada su su yi haƙuri har lokacin da larurar za ta ƙare idan jala suhum idan har sun zauna tare da sunan walakin amma a wannan yanayin abin da yake kansu zikira ay tafkiratun lahu mau'iza su musu wa'azi su nuna musu abin da suke ba daidai bane ko da a ce ba za su iya tashi din ba larura ta daure su su nusar da su la'allahum yattaqun watakila sa kiyaye ba za su ci gaba da wannan kutsan ba in ba su yi ba kuma shikenan sai su zauna har lokacin da Allah zai kai su destination in mota ne su rabu da su amma da niyya ka zauna da mutanen banza baya halatta hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim daga abu musa al-ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i ka hamilin miski wa nafihin kir kwatancan mutumin kirki da za a zauna da shi abokin zama na kirki da abokin zama na banza ka hamilin miski wa nafihin kir kama wanda yake dauke da turaren almiski ne wannan kuma ziga-zigi yake huda wuta na tartsatsi fa hamilul miski in ma an yi haziyaka shi wanda yake dauke da turare ko da ya san maka ko ba haka ba kai ma ka dan shashafa wa in ma an tabta'a minhu ko kuma wataƙila kai sha'awa ka ce ka tayar nan naka dan sayar min mana sai sayar maka ai ka san fa'ida kai ma na kanshi ko wa in ma an tajida minhu rihan tayyiba ko kuma ta iya wa in ma ba daya bai baka kyauta ba bai sayar maka ba a jikinsa yake ko yana rike da abunsa alal aqalli dai kanshi zaka ji kana ta zaune da shi kana jin kanshi amma me zuga zugifa wana fi hulkir in ma an yi harka thiyabak in kana zaune da shi ka je ka uwar makera ana huda hu hu kub kub ana bubuga karfe ko dai tartsatsin ya kona jikinka ko ya huda maka jikin riga ɗayan biyu ne in ba haka ba kuma in ma an ta ji da rihan khabitha ko kuma wannan karfan da tamar da ake sakawa tana ƙauri hayaki yana tashi za ka ji mummunan wari kuma kana tari haka abin yake to shi saka annabi sallallahu alaihi ya kashe ni falyanzur ahadukum man yukhali duk da shi wannan hadisi wasu malamai sun da'afa isnadin sa amma ma'anarsa mai kyau ne falyanzur ahadukum man yukhali dan ku ya duba wa zai abota da shi shine abokin zaman sa in kana zo da mutanen kirki sannan a hankali in suna da muguwar dabi'a wallahi baka san lokacin za su ta yadu ka koya ba a hankali a hankali eh akwai waɗansu abubuwa da suke ɓoyayyu ba ka san lokacin da ake ɗaukansu traits ake ce musu traits haka ake ce da su a sociology traits wasu 'yan abubuwa ne wanda baka sani ba sai ka ɗauka ɗabi'a ce 'yar ƙarama ƙarama ƙarama sai ta girma to tun ana ɗaukan ƙanana ƙanana har sai a ɗabi manya kuma zama da mutanen banza idan har ka zauna da su suka yi abin da bai dace ba zuciyarka ta ɓaci ranka ya ɓaci ka musu magana ba su daina ba watakila ka tashi gabar wajen ka sake dawowa wajen su kuma ka zauna kuma suka ci gaba to wata rana maganar za ka yi ba za ka tashi ba wata rana sai ka ga maganar ma ba za ka yi ba wata rana sai ya kasa kunne kana ji kai wata rana in an yi maganar banzan ma sai ka yi dariya kafin ka farka sai ga kai ma ka sa baki haka zama da mutum banza take a hankali sai a koyi ɗabi'arsa karka zauna da mutum banza in ka gane mutum ba na kirki ba ne to yi baya-baya da shi yi nesa-nesa gaskiya da shi kaga kwatancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo anan zaka iya fassara shi ta wani gefe mutumin kirki idan ana zaune da shi kamar mai turare ne mai turare ko dai san maka saboda in mutumin kirki ne kake zaune da shi kullun zai yi kokarin ya gaya maka abin da yake daidai in kai ba daidai ba zai ce maka zan nan ba haka bane in lokacin sallah zai ce tashi ai sallah ina so in gama wani aiki yana karewa ne muje mu yi sallah sai ka dawo ka ci gaba kaga ya san maka ko kuma watakila kana zaune da shi zaka ga yayi wani aikin kirki sai ce a'a wannan ne kaza din nan ya ne ne yanzu tambaya ka masa sai kare ka yace eh lalle kuwa ai shari'a ta ce kaza akan kaza ta ce kaza akan to haka abin yake kaga yanzu sai ya kai a wajen sa kai ka roka sai maka bayani ko kuma alal aƙalli za ka ji ƙanshin a jikinsa menene ƙanshin lokacin da mutumin kirki yake zaune yana azkar ko yana waɗansu abubuwan kirki karatun alkur'ani mala'iku za su zo wajensa kuma za su yi addu'a hatta wanda hanya ce ta kawo shi yasan mutane suna azkar hanya ta kawo shi sai ya tsaya a wajensu yana jira su gama don yi magana da wani shi ɗin ma hadithin annabi ya ce ubangiji zai ce mala'iku su lullube su da rahama idan mala'iku suka ce ya ubangiji akwai wanda hanya ce ta kawo sai ce shi ɗin ma a hada da shi kaga ya kaji ƙanshin waga shi ya tumul mala'ika da aka ambata kai ma ka shiga ciki don kawai zaman da kai ba zikirin ka yi ba komin ka yi ba amma kuma ka shiga kaga za ka fassara shi ta wannan janibi mutumin banza kuma idan mutum yana zaune da shi ko dai ƙona ka ne kaga shi ba ce ya baka ba ƙonawa aka ce saboda zai gurɓata maka ɗabi'a ko kuma za ka ji wari a jikinsa duk la'anar da mala'iku suka yi akan mummuna aikinsa da ya kai makana zama tare da su don Allah ta'ala ce innakum idhan mithluhum nan an zama ɗaya to shi saka zama da mutanen banza abu ne wanda shari'a ba ta so ka nemi mutanen kirki su ne abokan zamanka in har ka ga shika-shikan rashin kirki yana bayyana to sake waje ubangiji Allah samu a cikin mutanen kirki Allah kuma ya hada mu da mutanen kirki a duk inda muke mafifitan mutanen kirki su ne alladina an amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihin sai Allah ce wa hasuna ulaika rafika ma dalla da kyakkyawan abokan zama Allah ka hada mu da su abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana eh eh makama muna addu'a ga 'yan uwanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya musamman shekaran jiya ɗaya daga cikin dattawanmu na wannan majalisi a makaman itas an ce mun sarautar tasa daga ƙarshe makama ne amma an fi sansa ne da masu itas an ce mun daga baya zama makaman itas ya fi shahara da masu itas ne shekarun ji Allah ta'ala ya masa rasuwa bayan rashin lafiya da ya yi kuma yana cikin rashin lafiyar ma yakan lallabo ya zo nan masallaci a yi sallah da shi wani lokaci har ya shaurarin karatu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ajalinsa a shekaran jiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ta zama komarsa kurakuran da ya yi muna roƙon Allah ya yafe masa kyawawan ayyukansa kuma ubangiji ya dora masa akan mizani Allah ya kyautata masa bayansa ya sanya su zamanto masu yin ayyukan alkhairi suna masa addu'a domin ya samu kamasho a makwancinsa akwai 'yan uwanmu kuma da ba su da lafiya su ma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya waɗanda suka samu sauki alhaji usman ya samu sauki gashi ya sake fitowa tare da mu kuma alama jikin nasa akwai improvement muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya Allah ubangiji ya sa jinya ta zama to kafara sauran duka waɗanda ba su da lafiya da waɗanda suka rasu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta waɗanda suka rasu waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya ɗan ko da yake yanzu ba a lafiya ƙalau shi yasa an ce lafiya to Allah ubangiji ya ƙara mana lafiya ubangiji Allah ta'ala ya sassauta mana wannan yanayi da ake ci a wannan rayuwa tamu muna roƙon Allah ta'ala ya nusar da shugabanmu ya tausasa zukatansu su tausaya ma al'umma su yi abin da ya dace Allah ubangiji ka kare mu daga dukkan sharrin waɗanda suke mana kullalle ne ya imma a gida ko a waje Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka ƙara mana yalwar arziki Allah ka haskaka mu matasan mu su zaman to shiryayyu Allah ka ba su abin yi mata da 'yan mata waɗanda ba su da mazaje muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su mazajen kirki waɗanda suke aure kuma Allah ya sanya nagarta a cikin zamantakewarsu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا سبيل الرشاد اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام اللهم اجعل الجنة مأوانا اللهم باعدنا عن النار اللهم باعدنا عن النار اللهم اجعل من جنة مأوانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين